بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan littafi da yake gabana shine littafin sahihul bukhari wanda sunan shi aljami'ul musnad sahihul muhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da sahihul bukhari shine littafin da fi kowane littafi inganci bayan alkur'ani wanda ya wallafa shi ana mishi alkunya da abu abdullah sunan shi muhammad bin ismail al-bukhari malam bai yi muqaddima ba a littafi a farkon littafin shi to shine muka ce wa za mu zamna mu yi wasu bayanai mu gabatar da bayanai akan shi imam al-bukhari da kuma littafin nashi wanda ake ce ma sahihul bukhari akan batun muqaddima muka ce sunan mawallafin muhammad bin ismail al-bukhari ita bukhara gari ne yanzu wanda ke cikin ƙasar uzbekistan wanda ƙasar ta yi zama a ƙarƙashin rasha a da a da rasha ta kenan daga baya ta balle daga rasha a shekara ta 1991 kenan 1991 imam al-bukhari ana mishi laƙabi laƙabi da amirul mu'minina fil hadith ko a ce mishi imamul muhaddisin duka wa'anga alqab ana kiran imamul bukhari da su an haifi imamul bukhari a ranar juma'a sha uku ga watan shawwal hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa madina shekara ɗari ɗaya da gomiya tara da hudu a can garin bukhara kamar yadda imam ibn hajar ya faɗa a cikin littafin shi hadayus sari ya tashi cikin neman ilimi ya fara neman ilimi tun yana karami ma'aifiyar imam al-bukhari kamar yadda ya zo a cikin littafin tarihu baghdad na al-imam al-khatib al-baghdadi yana cewa imam al-bukhari ya yi fama da darura ta gani ya yi lokacin da baya gani tun yana karami ma'aifiyar shi tana cikin damuwa kuma tana yawan addu'a sai ta yi mahalki wataran ta yi mahalkin annabi ibrahim a cikin kwana yana ce mata hakika allah ya maido mu ɗanki gane shi sakamakon yawan addu'o'inki da kike yi da kuma yawan kukanki da kike a ƙarshe da sahiya ta waye aka tashi kawai imam bukhari gani ya dawo yanzu kenan ya dawo yana gani sannan ma'aifin shi ya rasu ta yana ƙarami kenan har ya tashi a gidan ma'aifi shi ne saboda ma'aifi ya rasu tun yana karami kuma ma'aifin shi ya baro mishi dukiya wadda ta taimaka mishi kwarai kuma ta taimaka wa ma'aifi shi ita wannan dukiya wurin tarbiyya ta imam al-bukhari kenan dukiya da ya baro ta halal ta ba da gudunmawa sosai wurin gina wannan babban malamin da ake cima imam al-bukhari tun da baban shi yana cewa shi ismail kenan baban shi sadda ya kame ya rasu yana cewa shi bai san wani abu na haramun a cikin doke shi yana cewa la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala shubha ya ce shi a cikin doke shi bai san wani dirhami ba na haramun ko kuma na shubha ma abin da ba tabbatar da haramcin shi ba kuma shi imam al-bukhari ya ka labarin ma'aifin shi a cikin littafin shi a tarihul kabir a nan ne yake faɗin wagga magana ya ce ma'aifin shi ya ce la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala shubha imam al-bukhari rahimahullah yana cewa shi bai taɓa gulma wani ba منذ علمت أن الغيبة حرام يتي تندن السن قلما حرام سي نيبا تبين قلما قوابا الإمام الذهبي سيأي تعليقي أكونا مغانا a cikin littafin shi wanda ake ce ma siyaru a alamun nubala ya yi ta'aliki inda yake cewa tabbas imam al-bukhari abin da ya faɗa haka yake ya ce saboda duk wanda ya yi duba zuwa ga kalaman imam al-bukhari a wurin aljarhu ta'adil zai san da hakan da kuma yadda imam al-bukhari ke kiyayewa kai ya je ya faɗi kalamai wa'anda ba gaskiya ba akan mutum wanda za su sa shi su yi hisabi da shi gobe kiyama kuma mutum zai fahimci adalci na imam al-bukhari hatta akan mutumin da imam al-bukhari ya da'afa yana mishi adalci a cikin magana saboda mafi yawa bai cika kaji yana ta fulanin kazzab ko fulanin wadda da makamantansu fulanin ya zo hadith amma za ka ji yana yawan cewa fulanin sakatu anhu ko kuma fulanin fihi nazar kenan idan ya ce fihi nazar ko kuma sakatu anhu fahuwa muttahamun wahin to shine abin da ke nufi da ya kiyaye yana tsantseni yana kiyayewa game da abin da ya shafi aljarhu ta'dil sannan al-imam ibn hajar al-asqalani shi ma yayi ta'liqi akan wannan magana ta imam al-bukhari ibn hajar yake cewa duk in mutum ya kalli kalamai na imam al-bukhari wajen aljarhu ta'dil zai gani wani wata irin kiyayewa wadda ta kai matuƙa wurin kiyayewa saboda mafi yawa za ka ji ya ce fulanun sakatu anhu fulanun fihi nazar fulanun tarakuhu da kalaman da suke kama da hakan bai cika yawan cewa ba fulanun kazzab wadda da ire-iren wannan kalaman sai da iya ta shiga yin ya ce kazzaba fulanun ko ramahu fulanun bil ya kuma zo a cikin littafin imamu zahabi wanda ake ce ma siyarwa a alamun nubala inda yake cewa imamul bukhari a lokacin da ya da zaman ne sabur ya koma zuwa ga garinsu wanda ake ce ma bukhara mutane suka tarbe shi ya zamana a nan 'yan kwanaki ya fara koyarwa yana koyar da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu matsala tsakanin shi da shugaba amir na khurasa amir na nisabur wanda ake cema khalid bin ahmad al-zuhli wannan khalid bin ahmad al-zuhli abin da ya gama shi da shi shine shi shugaban ya nemi imam al-bukhari da ya rinka zuwa gidan shi shi shugaba ya je ya koya maɗiyan shi sahihul bukhari ya kuma koyar da su a tarihul kabir nashi shi ya rinka zuwa yana koyar da su to imam al-bukhari sai kiya imam al-bukhari ya ce shi baya kaskantar da ilimi kuma baya ɗauka ilimi zuwa kofofin mutane na kai musu duk wanda ke son karatu to ya zo masallacin shi ko kuma ya tarda shi gidan shi idan haka kuma bai yi ba ya ce maɗan aikin shugaban idan haka bai mai shugaba ba to shugaba yana iya hana shi yana iya hana shi karantarwa sai ya zamanto gobe a wurin Allah yana da uzuri wanda za ya ba Allah hakan da aka samu matsala tsakanin shi da shi da shugaban har shugaban ya gama kai da makiya makiya na imam al-bukhari mahasadan shi kenan kasan kowane zamani in aka zo kowane zamani in aka zo zaka tarro malamin da ke kan gaskiya to yana da tarin mahasada masu yawa daga cikin malamai wa'anda suke son ganin bayan shi to ya zo ya gama kai da mahasada da makiya na imam bukhari suka rinka maganganu a kan shi har suka kore shi daga garin bayan sun kore imam bukhari daga bukhara sai ya koma can samarkand ya koma cikin yankin samarkand akwai wani ƙauye wanda ake ce ma hartanka to yana da yan uwa a can sai ya zamana a nan wasu yan kwanaki ya yi rashin lafiya mai tsanani hamma aka ji shi yana addu'a yana cewa Allahumma innahu qad daqat alayya al-ard yana cewa ya Allah haƙiƙa ƙasa ta min kunci daqat alayya al-ard bima rahubat ƙasa ta min kunci duk da yalwata faqbidni ilaik ya Allah ka karbi rayuwata ka karbe ni to suka ce fama tama shahar wata bai ida mutuwa ba hatta mata sai ga imam al-bukhari ya rasu wannan shine abin da imam al-khatib al-baghdadi shi ma ya kawo a cikin tarihu baghdad haka kuma da littafin tabaqatu shafi'iyya shi ma sun ka wannan labarin imam al-bukhari ya rasu a daren sallah karama daren idul fitr kenan hijira na da shekara 256 a wannan ƙauyen wanda ake ce hartanka wanda yake cikin alƙaryu wanda yake cikin ƙauyukan da suke ƙarƙashin garin samarkand to tun daga lokacin nan malamai ba su gushe ba suna yaban shi kuma suna yaba littafin shi tu wancan zamanin har zaman yanzu sannan kuma akwai masu babbata shi sakamakon kiyayya wasu kiyayya ce wadda ta dasa a zuciyoyinsu ga dukkanin abin da shafi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kiyayya da shi akwai wani malami wanda ake ce ma amru bin ali yana cewa hadithun la ya'rifuhu muhammad bin isma'il laysa bi hadith gulmace da albai suka ka mishi suka ce mishi ai yau sun kure imam al-bukhari sun karanta mishi wani hadisi ya ce bai san shi ba shi kuma sai ce musu ai hadithu la ya'rifuhu muhammad bin isma'il laysa bi hadith akwai wanda kuma ake ce ma ishaq bin rahawiya yana cewa uktubu an hadha shab ku rubuta ku rubuto hadisai daga wannan matashin a ina nufin imam al-bukhari haka imam muslim yake cewa shi kuma babu wanda zai kiyaya da kai imam bukhari in ba mahasadi ba ibn kathir yake cewa aka imam bukhari imam ahlul hadith shugaba na ma'abuta hadisi a zamanin shi wanda ake koyi da shi fi awanihi a lokacin shi wal muqaddam ala sa'iri atrabihi wanda ake gabatar da shi akan tsarakun shi wa aqranihi da kuma abokanin karatun shi wannan magana imam ibn kasir ya yi ta ya gaye ta a cikin littafin shi da ake ce ma albidaya wa nihaya imam al-bukhari ya tashi a rayuwa ta neman ilimi tun kamin ya wuce shekara goma a rayuwar shi ya yi har da alkur'ani kuma ya har da ce littafin ibn al-mubarak da kuma littafin wakil ya yi fara hita zuwa neman ilimi ta yana ɗan shekara goma sha shida masababin hitar shi shine sun fita hajji tare da shi da ma'aifiyar shi da wani da dan shi suka tafi makka to daga zuwa makka hajji da yayi hajjin shi sai ya tsaya ya so dan uwan nashi da ma'aifiyar shi sai suka koma wasu shi kuma sai ya tsaya nan ya ci gaba da neman ilimi yana ruwaito hadisi yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi ire-iren su madina wurin su sham su misra da nisabur da aljazira da basara da kufa da baghdad da wasit da sauran garirwa kuma mutum ne wanda allah ya mishi ni'ima ta karfin harda zai harda ce abubuwa masu yawa cikin lokaci kaɗan daga cikin abin da malamai suke rawaitowa an ce shi muhammad bin ismail yana cewa ya haddace hadisi hadisi dubu ɗari hadisi dubu ɗari ingantattu da kuma wasu hadisan dubu ɗari biyu wa'anda su kuma ba ingantattu ba ne shi kaɗai rak hadisi dubu ɗari ingantattu sannan kuma da dubu ɗari biyu wa'anda ba ingantattu ba kenan za ka iya cewa ya haddace hadisi dubu ɗari uku imam al-bukhari ya wallafa littafai banda sahih al-bukhari kawai ya wallafa wasu littafan ire-iren su al-adab al-mufrad da su al-jami' al-kabir da al-jami' al-saghir da su at-tafsir al-kabir da sauran littafai da ya wallafa yanzu dai maganar mu shine littafin shi da ake ce ma sahih al-bukhari a wannan littafi imam al-bukhari ya ce ya rubuta ya kuma tace hadisan da ya sa a cikin shi hamma yana cewa a cikin wannan littafi na sahihul bukhari bai sanya wani hadisi ba in ba sahihi ba kenan duk wani hadisin da yake cikin shi sahihi ne hamma akwai wasu hadisan wa'anda sun inganta amma bai sa su ba a cikin sahihul bukhari saboda gudun kai ya tsawaita littafin ya yi tsawo da yawa saboda haka ku rabu da 'yan hayaniya waɗanda suka ruɗu da wasu buhuth la akademiya wai sai mutum ya zo ya ɗauko maka wata yar takardar shi kwara uku sai ya zo maka ya ce maka ai ga wani bahasin shi da ya yi ya haido maka wasu hadisai da'ifai a cikin sahihul bukhari kuma da zaka bi diddigin hadisan duka abin da ya faɗi na cewa an ga da'ifai ne ba haka ba ne imam bukhari ya zuba kokari sosai wajen rubuta wannan littafi ya shafe shekara goma sha shida yana rubuta shi imam bukhari saboda kiyayewa duk lokacin da zai hawa da hadisi a cikin wannan littafi nashi na sahih bukhari to sai ya tafi yayi wanka ya zo ya yi arwalla kuma ya yi sallan nafila raka'a bi wannan istikhara kenan zai yi istikhara akan kowane hadisi da ya rubuta a cikin sahih bukhari kamin ya rubuta hadisi sai ya yi nafila sai ya yi istikhara kenan sannan ya rubuta hadisin kuma abin da ke cikin hadisin abin da ke cikin littafin hadisi dubu bakwai da ɗari biyu da saba'in da biyar tare da maimaita wasu hadisan kuma littafin ya samu karbuwa a duniya ta ilimi kuma malamai sun biyo shi da sharhi daban-daban irin su sharhin da imamu ibn hajar ya mishi wanda ake cima fathul bari da imamu al'aini ya mai sharhin da ake cima amdatul qari da wasu shuruh daban-daban wanda malamai suka yi irin su imam al-qastalani shi ma ya yi sharhin sahih bukhari